ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي بيتارك البركة masallacin al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau tara ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alwamin sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar babban malamin nan al'imam shaikhul islam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan darasinmu ne na nawa na 159 kuma muna cikin fasli na 61 wanda yake magana akan zikiri ko abin da ake ambata lokacin alwala mun karanta hadisan waɗannan mun fara sharhin su lokaci yayi akwai buƙatar sanin matakan ko matsayin kowane hadisi daga cikin waɗannan hadisai domin sanin wani hukunci ne malamai suka yi dangane da wannan matsala bismillah lokacin alwala abu na farko da ya kamata don mu fahimta cewa bismillah lokacin alwala wani abu ne da shari'a ta zo da shi wato wani abu ne wanda yake mashiro shari'a ta ya zo da yin bismillah lokacin da za ka fara alwala sai dai mene ne hukuncin yin bismillah wajibi ne ko mustahabbi ne idan mutum bai yi ba da gangan ko ya manta mai hukuncin wannan alwalar tashi idan muka dubi hadisan da suka zo a wannan babin za mu ga cewa akwai hadisan da suka nuna karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin bismillah lokacin alwala akwai ma hadisan da suka nuna cewa mutum ba shi da alwala idan bai ambaci sunan Allah ba wato bai ce bismillah ba lokacin alwalarsa to sanin darajar waɗannan hadisan da ingancinsu ko rashin ingancinsu shi zai taimaka wajen fahimtar hukuncin da malamai suka tsaya a kansa dangane da bismillah yayin alwala hadisin farko da muka karanta shi hadisin nasa'i hadisin nasa'i wanda yana cikin sunanin nasa'i da musulun imam ahmad wanda ya zo da lafazin tawadda'u bismillah mun ce wannan hadisin asalinsa akwai shi a cikin sahih bukhari da muslim sai dai wannan lafazin tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah mun ce wannan lafazin bai zo a cikin sahih bukhari ko sahih muslim ba wanda kuma shine mahallu shahid wato akan sa ne za a iya samun hujja ta wannan mas'ala wannan tawadda'u bismillah idan kullun abin nan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai cewa ku yi alwala da sunan Allah ma'ana ku ce bismillah lokacin fara alwalanku to amma wannan lafazin tawadda'u bismillah wanda ya kadaita shi da riwayarsa cikin marwaita hadisi shine ma'mar ya ruwaice shi daga Thabit da Qatada an Anas da muka ce duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga Thabit da waɗanda suka ruwaito shi daga Qatada da waɗanda suka ruwaito hadisin daga Anas babu wanda ya zo da wannan lafazin a cikin ruwayarsa akwai mutane uku da suka ruwaito wannan hadisi daga Thabit akwai Hammad ibn Zaid akwai Hammad ibn Salama akwai Sulaiman ibn al-Mughira waɗanda duk sun ruwaici hadisin daga Thabit an Anas amma cikinsu babu wanda ya zo da lafazin tawadda'u bismillah hakanan akwai mutum uku da suka roci hadisin daga qatada su ne hammam ibn yahya da kuma sa'id ibn abi aruba da kuma hisham ibn abdullahi istiwa'i waɗannan su ukun sun roci hadisin daga qatada an anas amma dukansu babu wanda ya zo da tawadda'u bismillah sannan akwai tabi'ai uku da suka ruwaci hadisin daga Anas Ishaq ibn Abi Talha Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil da kuma Al-Hasan al-Basri dukkanin su sun ruwaci hadisin daga Anas babu tawadda'u bismillah wanda yasa malaman hadisi suka hukunta riwayar suka rukunta wa riwayar Ma'mar da cewa shadza ce wato yayi kuskure wajen ƙara wani lafazin to da ya inganta da zai zama nassi ne a cikin babin zanto annabi ya yi umarni to a nan ne in wani ya ce wajibi ne to ya samu hujja mai ƙarfi da zai iya cewa asali idan annabi ya umarni wajibi a bi ba musu habbi kaɗai ba to amma lafazin bai inganta ba hadisin gaba shi ne hadisin jabir wanda muka ce shi kuma hadisin duk da ya inganta sai dai kuma ba yana magana ne akan fara bismillah lokacin alwala ba domin ruwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo za a zuba masa yace to kace shi mai zubawar yace kace bismillah ya faɗi bismillah annabi kuma ana zuba masa kaga anan shi annabi ba shine yayi bismillah ba amma kuma shi ake zubawa ruwan shi ko mai zubawa ruwan ba shine alwalan ba saboda kaga duk da cewa akwai bismillah a ciki sai ne ba akan fara ba wajen fara alwala ba ta zo saboda haka shi ya inganta amma kuma ba sarihi ba ne wato bai zama karara akan matsalar ba to hadisan da suka yi karara akan matsalar anan ya kama na hadisai guda uku wanda su ne yanzu za mu tattauna akan su sannan kuma daga bisani mu iya sanin wani hukunci ya kamata a fita da shi ko malamai suka fita da shi hadisin farko shine hadisin sa'id ibn zaid yace wa fil musnad was sunan min hadith sa'id ibn zaid an annabi sallallahu alaihi wa sallam la wudu'a liman lam yadhkur isma allah alaihi a cikin musnad da imam ahmad da sunan as-sunan yana nufin sunan at-tirmidhi da sunan at-tirmidhi na a cikin sunan at-tirmidhi daga hadisin sa'id ibn zaid daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah akan wannan alwala ba to wannan hadisi da hadisin da zai zo gaba hadisin Abu Huraira shi wannan hadisi yake cewa qala al-Bukhari hadha ahsanu shay'in fi hadha al-bab wannan hadisi shine mafi kyan hadisi da aka ruwaito akan wannan babi a cikin wannan babi wato akan wannan matsala ta farawa da bismillah yayin alwala sai kuma hadisin Abu Huraira wa an Abi Huraira ta kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a la wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda ba shi da alwala hakanan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a kansa ba wannan imam ahmad da abu dawud sun ruwaito shi shi ma wannan za ga karara akan mawdu'i yake akan batun bismillah yake kuma yana kore ingancin alwala ga wanda bai yi bismillah a farkon alwalarsa ba kamar yadda yake kore ingancin sallah ga wanda ba shi da alwala sai kuma hadisin abu sa'id al-khudri رضي الله عنه yake cewa wa fil musnad min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba shi ma dai wannan zamu ga daidai yake da wadancan ruwayoyi yana kore ingancin alwala ga dukkan wanda bai ambaci sunan Allah ba yayin wannan alwala ta shi waɗannan hadisai su zamu duba banda su a cikin wannan matsala akwai hadisai da yawa wanda aka ruwaito bayan waɗannan hadisai akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai hadisin Anas akwai hadisin Ibn Umar akwai hadisin Sa'ad Sahad Sahal ibn Sa'ad akwai hadisin Ibn Mas'ud akwai hadisin abu sabra wanda dukkansu suna magana akan bismillah lokacin alwala da za mu ishara zuwa ga waɗannan hadisai da kuma matsayinsu a gurin malaman hadisi na farko wani hadisi na sa'id ibn zaid tirmizi ya ruwaito shi shine nan ibn qayyim ya yi ishara zuwa gare shi da cewa wasunan tirmizi akwai ibn maja kwan tirmizi ibn maja ma ya ruwaito shi hakanan ahmad ibn hanbal da zara kutni a cikin littafin sunan da ibn abi shaiba a cikin al-musannaf da at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da kitabud du'a duk sun ruwaito shi da wasu ma daga cikin malamai sun ruwaito wani hadisi amma akwai sabani mai tsanani mai yawa game da sanadinsa da mataninsa amma mafi mafi karfin hanyoyin wannan ruwaya hanyar da tafi kowace karfi cikin isnadin wannan hadisi shine isnadin Abdurrahman ibn Harmala an Abi Thifal al-Murri ar-Rabah ibn Abdurrahman an jaddatihi an abiha Sa'id ibn Sa'id ibn Zaid wannan shine mafi karfin isnadi da aka rubuta hadisin da shi akwai isnadai daban-daban amma wanda shi ne mafi karfi abdurrahman ibn harmala daga abi thifal al-murri shi kuma daga rabah ibn abdurrahman an jaddatihi an abiha sa'id ibn zaid zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan isnadin idan aka duba shi ne mafi karfi to amma a cikin sanadin akwai abu thifal al-murri abu thifal al-murri majhul ne a gurin malaman hadisi ba a san yanayinsa da ɗabi'arsa ba saboda ba a san shi ba wannan illa ce da take raunana hadisi hakanan malaminsa da ya ruwaci hadisin abulsa rabah ibn abdurrahman shi ma majhul ne shi ma ba a san shi ba hakanan kakarsa ita ma ba a san wace ce ba tunda shi ba a san shi ba za a san kakarsa ko saboda ka da shi da malaminsa da kakarsa kakarsa ita ce malamar malaminsa to dukkaninsu ba a san ko suwaye ba sauraka da wannan ne malamai suka rauna da shi ta wannan isnadin kuma shi ne mafi karfin isnadin da aka ruwaito hadisin shi sa'id ibn zaid da shi da shi ne ibn al-qattan a cikin littafin sa bayanul wahm wal iham ya illanta hadisin kuma ya raunana shi raunanawa mai tsanani ibn abi hatim yake cewa ya ji babansa abu hatim da abu zura manyan malaman hadisi ne wanda suke sa'annin imam bukhari ya faɗa musu wannan hadisin da wannan isnadin cewa abdurrahman ibn harmala an abi sifal har zuwa ƙarshen hadisin sai suka ce laisa na bi zaka sahih wani hadisin a wajenmu ba mai inganci ba ne wa abu sifal majhul wa rabah majhul da abu sifal da rabah dukkan su ba a san su ba sauraka wannan shi ne illar shi ta wannan ruwaya abul ashbal ahmad shakir rahimahullah a cikin tahqiqinsa ko sharhinsa da yawa sunan tirmidhi ya hassana wannan ruwayar ya ce hadisi ne hasan da wannan da wannan isnadin sauraka idan ka ji maganganun malamai da kuma isnadin zaka san cewa wannan maganar tashi akwai kuskure haka da ibn al-qattan shi kuma yace hadisi ne da'ifun jiddan kaga yadda suka yi hannu riga wanda ce hasan wanda ce da'ifun jiddan to wal haq shi wannan isnadi da'if ne ba da'ifun jiddan ba ba kuma hasan ba sannan hadisin abu huraira zamu zo kan maganar imam al-bukhari ce hada ahsanu shay'in fi hada al-bab kalmar ahsanu shay'in fi hada al-bab ba wai tana nuna cewa hadisi hasan ba tana nufin cikin ruwayoyin da aka wani shi ne mai ɗan dama-dama shi ne mai ɗan dama-dama hadisin abu huraira yana cewa la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi wannan kamar yadda ce abu dawud ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi tirmizi ya fitar da shi a cikin littafin sa'ilul kabir dara qutni ya rawaito shi haka nan at-tabarani a cikin kitabud du'a dukkaninsu sun ruwaito shi ta hanyar wani da ake cewa yaqub ibn salama an abihi an abi huraira yaqub ibn salama an abihi an abi huraira wanda shine isnadin hadisin to wannan yaqub ibn salama a gurin malamai majhul ne ba a san shi ba shine yaqub ibn salama laisi sannan babansa ma ba a san wane ne ba ba a san shi ba ba a san babansa ba kamar wancan isnadin da muka wuce shi ba wannan haka ne alhakim a cikin littafinsa al-mustadrak ya yi da'awar cewa yaqub ibn salama shine al-majshun yaqub ibn salama al-majshun sananne ne sai ce wannan yaqub din shine wancan da aka sani to amma malamai sun masa raddi cewa wannan magana tashi ba haka take ba saboda haka yaqub anan shine al-laythi ba a san kowaye ba shi alhakim ya inganta hadisi saboda da'awar da ya da cewa yaqub ibn salama shine al-majshur amma malamai sun masa raddi kamar zahabi ibn daqiq al-eid imam an-nawawi ibn hajar duk sun masa raddi kuma sun raunana hadisin da shi wannan yaqub ibn salama da babansa cewa ba a san ko suwaye ba saboda kaga shi ma wannan ruwaya ce wacce ke da'ifiya hadisin gaba shine hadisin abu sa'id al-khudri shi kuma wani hadisi ibn abi shaiba ya fitar da shi hakanan al-bazzar da ad-darimi da imam ahmad da abu ya'la da tabarani fi kitab ad-du'a da al-hakim fi al-mustadrak da baihaqi fi sunan da wasu daga cikin malamai sun fitar da shi ta hanyar kathir ibn abdullah ar-rubayh ibn abdurrahman an abi sa'id al-khudri عفوا عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده ولا شيء إسناد شيء كما تونا هنيا وكما رواية أبو سعيد الخدري كثير ابن عبد الله الربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري الربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده كذا زي زما جد ساشيني أبو سعيد الخدري to shi kuma wannan ta hanyar wannan illar ta gurin malamai shine rubai mukhtalafu fi tawthiqihi malamai sun yi sabani wajen wajen bayanin halinsa wasu sun raunana shi sosai wasu sun raunana shi tsaka-tsaki amma mafi saukin magana da aka faɗa a kansa ce magana abu zur'a da yake cewa saduqun fihili saduqun fihili wato martabar saduqun fihili shine amin awakhiri maratib at-ta'dil yayi kasa sosai a cikin matakai na malaman hadisi na marwaita hadisi in ka rufe ido zaka yi cewa hadisin hadisin sa hasan ne amma ka rufe ido sannan malamin sa rubaih ibn abdurrahman abu zur'a ya ce da shi shaykh kusa a gurin malama ne sai aka ce mutum sheikh to ba yabo aka yi masa ba an kankanta lamarinsa ne ce a yi shehi abu ya lalace awaka sheikh ita ma can ƙasa yabo ne amma can can ƙasa shi ma ana ka rufe ido wani lokaci a ce hadisinsa hasan amma min adna maratibin hasan to malaminsa kenan rubai abin ibnu adi yana cewa arju annahu la ba'sa bi amma shi imam ahmad yana cewa laysa bil ma'ruf sannan imam al-bukhari yana cewa munkarul hadith to amma dai zamu iya cewa hadisin sa hasan ne fi shawahid in ya samu wasu hadisan da za su goya masa baya to zai zama hadisi ne hasan li ghairihi a baya can mun karanta mun ga maganar imam al-bukhari da yake cewa hadisin sa'id ibn zaid shine ahsanu shay'in fi hadha al-bab shi yafi kowanne dama dama to anan kuma imam ahmad imam ahmad an tambaye shi game da bismillah a cikin alwala sai ya ce la a'lamu fihi hadithan yathbut ban san wani hadisi da ya inganta a cikin wannan ba aqwa shay'in fihi hadisi kathir ibn zaid ar-rubayh وربيح رجل ليس بالمعروف سيتي ما في كرفن حديثي واتو wanda yafi dama dama shine hadisin wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wato imamu ahmad shi yana ganin mai dama dama shine wani hadisin abu bukhari kuma yana ganin cewa mai dama dama shine hadisin sa'id ibn zaid da alama shi ibn al-qayyim rahimahullah ya fi karkata zuwa ga imam al-bukhari shi yasa ya fara budewa da da kawo hadisin sa'id ibn zaid ya jinkirta hadisin abu sa'id al-khudri haka nan ishaq ibn rahuya ishaq ibn rahuya shi ma yana cewa wannan huwa asahhu shay'in fil bab dan sai cewa ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya malamin imam al-bukhari ne ya saba da imam al-bukhari anan shi yana ganin hadisin abu sa'id al-khudri ya fi dama dama sabanin abinda ɗalibinsa yake gani ibn hajar al-asqalani ya hassana wannan hadisin ibn hajar al-asqalani ya ce wannan isnadin na hadisin abu sa'id hassan ne sannan kamar yadda na ce muku akwai wasu ruwayoyi da suka zo daga wasu sahabbai akan wannan cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a ciki akwai hadisin Ali ibn Abi Talib wannan ibn Adi shi ya fawaito shi a cikin kitabul Kamil fi du'afa amma kuma hadisi ne mai rauni sosai da sosai a sanadinsa akwai isa ibn abdullah wanda malamai sun yi watsi da ruwayarsa akwai hadisin abubakar wanda shi kuma ibn abi shaiba da abu ubaid fi kitabin tahur su suka ruwaito shi wanda shi kuma hadisi ne mawquf sannan kuma sanadinsa mai rauni ne a sanadinsa akwai wani mai ruwaya da ake kira laith ibn abi sulaim da malamai sun rauna da ruwayarsa saboda haka isnadi ne mawqufun dhaif sannan akwai hadisin Anas wanda Ibn Hajar ya faɗi shi a kitabun Tamyiz wanda aka fi sani da Talkhis al-Habir shi kuma isnadinsa shi ma yana da rauni kwarai da gaske a cikin sanadinsa akwai Abdul Malik Ibn Habib al-Andalusi wanda malaman hadisi sun raunana shi sosai da sosai hadisin Sahal Ibn Sa'ad shi kuma Ad-Daraqutni abin nan Ibn Ibn Majah da alhakim da bai haƙi sun ruwaito shi ta hanyar abinan ta hanyar abdulmuhaimin ibn abbas a cikin sanadinsa akwai abdulmuhaimin ibn abbas ibn sahal wanda shi ma malaman hadisi suna raunana shi sosai kuma yadda ya koro ma lafazin hadisin akwai nakara a cikin siyakinsa akwai dan uwansa su biyu ne da shi da dan uwansa akwai dan uwansa Ubay ibn al-Abbas shine mai dan dama dama ya ruwaito hadisin yayi masa mutaba'a amma iya bigiran da shine mahallu shahid na wannan mas'ala akwai hadisin Aisha shi kuma Ibn Abi Shayba ya fitar da shi al-Musannaf da Ishaq ibn Rahuya a cikin Musnad da Abu Ya'la a cikin Musnad da Bazzar shi ma a cikin Musnad nasa sanar da tabarani a kitabun du'a da dara kutani a cikin sunan amma shi ma a sanadinsa akwai haritha ibn abin rijal wanda shi ma za'ifi ne mai rauni ne imamu ahmad ya yi wa abokinsa ishaq ibn rahuya inkari yayin da ya fara buɗe littafin ya ga wannan hadisin na na aisha ta hanyar wannan haritha ibn abin rijal shi ne farko yake cewa za ka fara buɗe hadisinka za ka fara buɗe littafinka da wannan hadisin na harisa ibn abin rijal ma'ana yana inkarin fara saka wannan ruwaya wadda tana da rauni sosai akwai hadisin abu sabra wanda addolabi a kitabul kuna da tabarani a mu'jamul ausat da addu'a suka fitar da shi shi ma kuma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske a sanadinsa akwai isa ibn sabra sanadinsa isa ibn sabra an abihi an jaddi wanda isa munkarul hadith abuhu kuma majhul ba a san waye ba haka ibn hajar ya raunana hadisin a cikin nata'ijul afkar haka nan ash-shawkani alayl al-awtar akwai hadisi ibn mas'ud wanda dara qutni ya fitar da shi da baihaqi wanda a sanadinsa akwai yahya ibn hashim wanda shi ma mai rauni ne kuma ad-dara qutni da baihaqi da ibn hajar duk sun raunana hadisin hadisin ibn mas'ud haka na akwai hadisi ibnu umar wanda addara kudni da bai haƙi suka fitar shi kuma a sanadinsa akwai abubakar addahiri wanda matrukul hadith malamai sun yi suna watsi da hadisinsa saboda haka ibnu hajar ya raunana hadisin saboda waɗannan duk su ne a dunkule hadisan da suka zo da lawo zo a liman lam yadhkur ismallahi alaihi kuma kowanne kun ji irin yadda malamai suka yi magana akan isnadin kowane hadisi waɗannan da ibn qayyim ya ambata anan su ne masu dama-dama su ne masu dama-dama malaman hadisi sun yi saɓani wajen tabbatar da wannan hadisi la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayh in muka kula zamu ga cewa zamu ga cewa ya zo ta hanyoyi da yawa ba ta hanya ɗaya ba ya zo ta hanyoyi da yawa hanyoyin nan wata ta fi wata dama-dama wata tana da rauni sosai wata kuma rauninta ba da tsanani to shi yasa wasu daga cikin malaman hadisi kamar ibn abi shayba shine mafi kololuwa a cikin tabakar malaman hadisi da aka ruwaito shi daga bakin sa yana cewa thabata lana anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata gare mu cewa annabi ya faɗi wannan saboda rugun tsumin hanyoyin da aka yi ta samu duk da cewa akwai al-mawquzatu wal-mutaraddidatu wal-mutaraddidatu wan-natihatu wa ma akala as-samu to amma dai alamar yawaitar abin yana nuna cewa akwai akwai alamun gaskiya al-munziri al-munziri a cikin kitabut targhib wat tarhib yana cewa la shakka anna al-ahadith allati waradat fiha wa in kana la yaslamu shay'un minha amma qala فإنها تتعاضد بكثرة طرقها شباب شكا حديثان da suka zo akan wannan mas'ala duk da kasancewar da wuya ka samu isnadin da babu wata magana akan sa sai dai yawan su zai sa su karfafi juna wa taktasibu quwwatan ya sa su samu karfi min babu sana shuddu adudaka bi akhika fa azzazna bi thalithin ko sauraka za su karfafi juna idan wannan kana tantama ka raunana wannan ma kai tantamar sai ta rika raguwa wannan kana ce da'ifi ne wannan ma ka ce da'ifi ne kana shakka wannan ma to inda du'afa din suka yi yawa sai su yi karfi a ibn salah shi ma abin da yake cewa kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin an-nata'ij nata'ijul afkar thabata bi majmu'iha ما ثبت به الحديث الحسن idan ka dubi dukkanin waɗannan hadisai za a ga cewa hadisi hasan abinda ya tabbata wani hadisi sun tabbata da irin abinda hadisi hasan yana nufin hasan li ghairihi yake tabbata an san a cikin matakan hadisi hasan akwai al-hasan li ghairihi wanda asalin sa da'ifi ne lakin ya taqawwa bi kathrati turuqihi ibn al-qayyim ibn al-qayyim a cikin almanarul munif littafinsa almanarul munif yake cewa ahadithu tasmiyati ala alwudu ahadithu hisan maganarsa tana da tana da fadi cewa hadisan da suka zo a cikin alwala bismillah alwala hadisai ne masu kyau amma mun san cewa akwai rauni akwai cikin su waɗanda aka inganta amma akwai kuma aka hassana akwai masu rauni a cikin kitab littafinsa zadul ma'ad yana cewa kullu hadithin fi azkaril wudu'i allati alladhi yuqalu alayhi fa kadhibun mukhtalaq wa la tathbutu anhu ghayru at-tasbiyati fi awwalih ibn al-qayyim yake cewa dukkan wani hadisin da yazo game da zikirin alwala wanda kowace gaba za a wanke ga abin da za a ce kowace gaba ga abin da za a ce ce dukkan su ƙarya ne in banda hadisin bismillah a cikin alwala ibnu hajar al-asqalani a cikin tamyiz ko at-talkhis al-habir shi ma abin da yake cewa wannan hadisan in aka dubi yawan su zai su nuna cewa hadisi yana da asali wa zahir anna majmu' al-ahadith yuhdithu minha quwwan quwwatan tadullu ala anna lahu aslan saka duba hadisan gaba daya za a fahimci cewa hadisi yana da asali haka na ibnu kathir a tafsirinsa shi ma a cikin littafinsa al-irshad shi ma yana cewa turuquhu yashuddu ba'daha ba'dan wa huwa hadithun hasan aw sahih ibn kathir shi ma ya inganta hadisin haka na a cikin tafsirinsa ya bayyana cewa hadisi ne hasan daga cikin malaman da suka karfafi wannan hadisi akwai al-imam sana'ani mai subulus salam a cikin littafinsa subulus salam akwai ash-shawkani a cikin littafinsa nailul awtar akwai al-mubarak furi a cikin littafin tuhfatul ahwazi haka nan abul ashbal kamar da muka gabatar a cikin littafinsa tahqiq da sharhin sunan tirmidhi haka nan ash-sheikh nasiruddin al-albani shi ma ya tabbatar da hadisin cewa hasan ne haka nan ash-sheikh abu isaq al-huwairi yana da risala sunanta kashful maqbu bi thubuti hadith at-tasmiyah 'inda al-wudu sauraka waɗannan sun tabbatar da shi wani hadisi saboda yawan yawan hanyoyin da ya zo da shi to amma me ake nufi da la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi ana nufin idan mutum bai bismillah ba alwalarsa ta baci ko ko me ake nufi Abdul Malik ibn Habib domin gabatar da shi malami ne da cikin malaman malikiya ya fassara hadisin da cewa niyya ake nufi cewa lam yadhkur isma Allah alayhi ana nufin niyya wannan cewa niyya alwala wajibi ne ga wanda bai yi niyya ba bai da alwala ambatan Allah anan yace ana nufin niyya mutumin da zai yi alwala ba da niyyar alwala ba koda ya wanke gabobin alwala to wanda ba shi da alwala sai ya halarto niyya a cikin alwalarsa cewa wannan abin da zai alwala ce yake yi wanda zai salla da ita to wannan ita ce alwala in aka rasa niyya to an rasa alwala shi abinda ya fassara ce amma wanda zai wanke gabobin harmar zai ya ji sanyi ko ya wanke ƙurar da take jikinsa wannan ba alwala ya yi ba ko da kuwa ya yi ta a bisa hai'ar alwala a fara wanke fuskarsa da sauran yadda waksiru wuju haku ma aidi ku irin marafi gamsa hu bir usik ya bi waɗannan matakai wajen yin ta amma ko ba da niyyar alwala ya yi ba ya yi niyyar ya ɗan sanya jikinsa ne wanke wata ƙura da yake ganin ta a jikinsa wannan bai yi alwala ba saboda haka shi ya fassara ambatan Allah a nan ana nufin ana nufin niyya niyya kuma an san cewa wani abu ne wanda yake wajibi babu wani malami wanda ya wajabta niyya a cikin alwala afwan wanda ya wajabta bismillah a cikin alwala in banda ruwaya in banda abinda aka ruwaito daga Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Rahuya da kuma ruwaya an Imam Ahmad wanda wasu daga cikin sahabban imam ahmad suka tafi a kanta kamar al-khallal al-qadi abu ya'la kamar abu al-khattab sun tafi akan wannan amma abin da yake mashhuri ko kuma sahihi daga imam ahmad la yaqulu bi wujubiha baya cewa alwala wajibi abin nan bismillah wajibi ce a farkon alwala saboda haka jumhurin malamai abin da suke faɗa shine bismillah a farkon alwala mustahabbi ne wannan shine faɗar jumhurin malamai ba a samu wanda ya wajabta ta ba cikin malamai in banda ishaq ibn rahuya sai riwaya daga imam ahmad wanda shi ma abin da yake sahihi daga wajensa shine sabanin haka ashe kaga a wannan hadisi duk da an an wato an karbe shi ko wasu da yawa daga cikin malamai sun karbe shi la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alai ba su dauke shi akan wujub ba ba su tafi akan wajabci ba ba su fahimci wajabci daga ciki ba ta da idan mutum ya yi alwala ba bismillah zai ce alwalarsa ta lalace ba su fahimci haka ba sun fahimci abinda ake nufi shine shar'anta fadar bismillah a cikin alwala imamu malik imamu malik an ruwaito daga gare shi cewa yana inkarin bismillah a cikin alwala imamu malik har ma da aka yi masa magana akan fadar bismillah ya ce yanka zai yi kasan cewa yanka shi ne ake faɗar bismillah ce yanka zai yi a wata maruwa da ake jingina masa ya ƙolo bi bid'iyyati cewa bid'a ce to amma a yadda ya kamata a fahimci maganar Imam Malik shine yana inkarin wujubinta saboda bismillah lokacin yanka a gurin Imam Malik wajibi ce saboda haka wanda ya ce wajibi ne yin bismillah a alwala shi ne ce shi ma kamar yanka ne a huwa ya zuba yanka zai yi da za ka ce sai dole ya yi bismillah saboda haka abinda aka ruwaito daga wajen sai inkarinsa za ka ɗauke shi ne akan inkarin wajabcinta ba inkarin asalinta ba asalinta imam malik baya inkarin wannan abinda ma an ruwaito ma daga wajen cewa ya yarda da bismillah a alwala kawai dai abinda yake ganin wajabta shi shine shi yasa wanda ya ruwaito cewa bid'a ce imam malik ya ce bid'a ce to dole ka fahimci shi ta ƙarƙashin sauran maganganunsa cewa yana bid'antar da wanda zai ce wajibi ce ba wai yana bid'antar kamar azumin shawwal kamar matsalar azumin shawwal da sitta shawwal wanda ya ruwaito maganar bid'a ce ba yana nufin asalin azumin sitta shawwal ba a wanda zai ce yana yana haɗe da azumin ramadan ma'ana yadda azumin ramadan yake wajibi shi ma haka yake wajibi wanda haka duka malamai suka fahimci suka fahimci maganarsa mas'ala ta bismillah lokacin alwala bai kamata ta zama cikin matsaloli da za a ce an samu wato maganganun imam malik masu hannun riga a kanta ba wani guri ya ce bid'a ne wani guri ya ce sunna ne ba zai yiwu ba saboda matsala ce wacce take maimaituwa a kullum mutum sau nawa zai alwala akalla ya alwala a ci sau biyar ko kwatankwacin haka sau haka abin da yake ya takarrar filiyomi marat ba kamar bismillah a lokacin yanka ba to haka irin wannan zai wahala a ce kamar wannan mas'ala imam malik ya samu tinja-tinja a kanta ya ce wannan ya ce wannan saboda mas'ala ce ciki amaliya kuma ta takarrar yaumiyan ba zai yi ba a ce malamin da ya kai mataki na fatawa har yanzu har wannan lokacin yana tinja-tinja a kanta wannan ba irin ba irin waɗannan masail ɗin da ake samu akwal a cikin su ba galibi masail ɗin da ake samu maganganun malamai malami su bambanta akai su ne masaloli wanda suke suke da zurfi wanda suke a ɓoye ba wanda suke zahiri kamar wannan ba saboda haka ba zai yi ba a ce malik wanda a lokacin su suna da wara ɗayan su baya fitowa ya zama yana fatawa sai ya ji cewa ya kai wani ma sai ya saurari shaida tukunna daga manyansa sannan zai iya fatawa to a wancan lokacin akwai tsaka tsantsan ba kamar yanzu ba saboda haka ba zai yiwu ba a ce har ya kai lokacin fatawa a ce matsala wacce take maimaituwa a kullum yana tinja-tinja a kanta saboda haka dole ka ɗauki matsalar ya yi inkari ko ya ce bid'a ne wani gun kuma ya yarda da sunna ce akan cewa inkarinsa da bid'ar da ya ce yana nufin wajabcin ba yana nufin asalin matsalar ba Uh, babu wani ɗaya daga cikin magabata kamar yadda muka faɗa sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in wanda ya tafi akan wajabcin bismillah a lokacin alwala sai mas'ala sai abinda aka ruwaito daga ishaq ibn rahuya kamar da ke cikin masailul kausaj uh, daga gare shi sai kuma wata ruwaya daga imam ahmad wanda wasu daga cikin almajiransa suka goyi bayan ruwayar kamar khallal kamar alqadi abu ya'la abu al-khattab almajid da sauransu amma duk abinda yake al'asah wal'ashar abinda ya fi shahara daga imam ahmad cewa mustahabbi ne yin bismillah ba wajibi ba ne da a ce wajabcin bismillah a alwala ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to da sai an fi kawo bayaninsa da ruwayoyi ingantattu a kansa sama da bismillah lokacin yanka saboda me saboda ita alwala ita ita ita bismillah idan aka ce wajibi ce alwala tana baci da ita kaga wannan yana tarattab alaihi butlanus salah sallah za ta baci ke in alwala ta baci ce bismillah wajibi ce wanda bai yi ta ba alwalarsa ta baci wanda alwalarsa ta baci ba da sallah to kaga abinda musulmi suke yin sa kullum kullum kuma kowane musulmi idai balagagire wajibi ne ya yi shi ta ce sallah sallah ne ba za ta yi sai da alwala a ce ba a ruwaito ruwayoyi sahihai ingantattu akan wajabcinsa ba har ana inda inda amma kuma abinda mutane ba su cika yi ba kowa ke yinsa ba wani sai gama rayuwarsa ma bai yanka dabba ba wanda kuma yake yanka ba lallai zama kullum inda ba mawuci ba ne ko abbato yake saboda haka sai ka jima baka yanka dabba da hannunka ba zai rabo na da yanka dabba na manta na manta gaskiya to amma ita sallafa kullum ana yi ta to kaga a ce abin da yanka wanda yake na dabba wanda ba koyaushe yake mai metuwa ba kuma ba kowa yake yinsa ba mai yinsa ɗin ba ba a jere a jere yake yinsa kamar alwala a ce ana da nusus a alkur'ani da suke magana akan wala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa kulu mimma zukira ismullahi alayhi eh a samu hadisai daga maganganun sahabbai da tabi'ai akai abinda ba koyaushe ba ba kuma kowa ba amma kuma abinda ya zanto kowanne lokaci kuma kowa shi ko ba a samu ba kaga wannan zai samu ka shakka cewa lalle da wajibi ne la kana naqlu hadha akad min an-naql tasmiyati inda dhabhi to wannan shi kansa abu ne da zai sa maka shakka abin nan ruwaya ta tabbata daga Umar ibn al-Khattab wa huwa min al-khulafa'i ar-rashidin wanda aka umarce mu bi sunnar su cewa yayi bismillah lokacin wanka kamar yadda ya'la ibn umayya yake cewa wani lokaci umar zai yi wanka na sa masa kyalle na yi masa sutura da shi cikin abin da ɗinsa raƙuminsa ya zo wanka sai ya ce bismillah wanda imamu shafi'i ya ruwaito shi da ibn munzir daga ata daga safwan ibn ya'la ibn umayya an abihi to imam umar ibn al-khattab yana daga cikin waɗanda aka umarce mu bi koyi da su idan thabata al-umar ya tabbata daga umar cewa lokacin wanka ma yayi bismillah kaga min babu aula lokacin alwala saboda ka ana yin bismillah a lokacin alwala amma ba wajibi bace mustahabbi ce idan mutum bai yi ba kada wani ya ce alwalarsa ta warware saboda an ce la wudu liman lam yadhkur ismallah wannan shine fahimtar da malamai suka yi ma wannan hadisai sai mu je fasali na gaba الفصل الثاني والستون فصلي لستين دبيو في الذكر بعد الفراغ من الوضوء وانا زي ما قنا اكن ذكر اندى متزي باين يا جماعة الولاء bayan gama alwala me ya kamata ya fada rawa muslim fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito a cikin sahihin littafin sa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ba minkum min ahadin yatawaddau babu ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala fayablughu أو فيسبغ الوضوء يتشك الولاء ثم يقول سنة يتي أشهد أن لا إله إلا الله ما شيدا باب أبو موتان قسكياسي الله لا شريك له باب أبو موتان قسكياسي الله شيك لي باشد أبو كنتاليا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إلى شيدا والتشيوى Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne, illa futihat lahu abuwabun jannatis tamaniya, face wannan mutum an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas, ƙofofin da na aljanna guda takwas, yadda min ayyiha sha'a da zai shiga daga wacce ya ga dama. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين الترمذي bayan ambatan kalmar shahada guda biyu sai ya ƙara a riwayarsa da cewa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba ka sanya daga cikin masu tsarkaka wa fi ba'd turuqihi dhakaraha Abu Dawud wal Imam Ahmad daga cikin wasu hanyoyin hadisin da abu dawo da imam ahmad suka zo da su ya ce fa'ahsan alwadu'a ya kyautata alwalarsa sun marafa a nazarahu ilas sama'i sannan ya ɗaga ganinsa zuwa sama sannan ya ɗaga ganinsa zuwa sama faƙala sai ya ce ya faɗi waccan kalmar shahada a shaɗu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وفي لفظ للإمام أحمد أو اللفظ أن إمام أحمد من توضأ فأحسن الوضوء والنبي الولاي كوتة الولسة ثم قال ثلاث مرات سنة يفعلي سوءك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتوزو يفعل وأن غير سوءك وفي سنن النسائي أن أبي سعيد الخدري من توضأ ففرغ من وضوئه فقال سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أبو سعيد الخدري يتشي والنبي الولا يقوم كمل الولسة سنة يتشي سبحانك اللهم وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da yabo da godiya gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa da cewa babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa tubu ilaika kuma ina tuba gare ka tubi'a alaiha bi tabai sai a buga ma wannan magana ta shi hatibi thumma rufi'at sanna a ɗaukaka ta sama tahta al'arshi zuwa ƙarƙashin al'arshi falam tuksar ba za a buɗe ta ba ila yawmin qiyamati har zuwa ranar alkiyama haka za rawahu haka nan nasa'i ya ruwaito shi min qawli abi sa'id radiyallahu anhu daga maganar abu sa'id Allah ya kara masa yarda wa rawahu baqi ibn makhlad fi tafsirihi baqi ibn makhlad ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa من حديثه أيضا دقى حديث أبو سعيد الخدري هر إلى يوم مرفوعا أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء ما لا يتي ابن القيم يتي أما ذكرن كما قرم متاني سكي فلا يعين الولاء عند كل عضو يعين ينكي قوة قبه فلا أصل لها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بات دا أسلي بات دا توشي دا منزو صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من الصحابة والتابعين باسو دا توشي دا واني تكين صحابي كو تابعي ولا الأئمة الأربعة كل ما مدنوا هدو وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito wani hadisi na ƙarya da aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan azkar a wannan ta ce maganar ƙarshe ibn qayyim ya rufe wannan babi da ita wannan babi za mu ga ibn qayyim ya buɗe da hadisin muslim wanda shi ne a sahu shay'in fi hadha bab shi ne umdatu hadha bab shi ne jigon wannan babi hadisin muslim hadisin umar ibn al-khattab wanda uqba ibn amir shi ya rawaci hadisin nan ya takaita hadisin hadisin yadda yake uqba ibn amir shi yake ba da labari cewa mun kasance mu sahabbai muna karɓar beniya a tsakaninmu wajen fita da raƙuma kiwo wato maimakon kowa ya fita da raƙumansa kiwo raƙumansa kiwo to sai a haɗa a ba mutum ɗaya yau ya fita da su gobe kuma ya huta wani ya fita da su shi wannan da zai samu hutu sai je ya kuma wasu harkokin gabansa musamman ma halartar majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bakon duk da su ganganta su fita kiwo zanto a majalisar annabi babu kowa to sai zanto suna raba aikin a tsakaninsu to mutanen unguwa sai su haɗa raƙumansu da dabbobinsu na kiwo sai su tsara jadwali na fita da su kiwo yau wani ne zai fita da su sauran kuma sai su tafi su halarci zama a majalisar annabi sallallahu su ji ayoyin alqur'ani su ji hadisan annabi sallallahu su ji irin fatawoyi da annabi sallallahu zai yi da hukunce-hukunce da zai yi a ranar wanda ya tafi ko waɗanda suka tafi idan suka dawo sai waɗannan da suke je sai su gaya musu abin da suka ce a yau abu kaza ya faru a yau amma alki sallallahu ya faɗi kaza ya ce kaza ce kaza su kuma wannan sai su fita gobe kuma wasu su je haka suka rika yi wannan yana nuna maka hirsin sahabbai da kwaɗayin su matuƙa gaya wajen su kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen su tara maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka dukkan bayanan da adam salam sai zai dangane da addini dangane da rayuwa wahayi ne in huwa illa wahayi yuha sauraka ba za su yi sake akan wannan ba kuma Allah subhanahu wataala ya ajiye su a matsayin waɗanda za su isar da wannan addini ga yan baya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba masa sahabbansa don su zanto su ne waɗanda su ɗauki wani addini kuma su isar wa na baya su ma kuma su ɗauka su isar wa na bayansu su ma haka wanda da wannan ne addinin zai ci gaba da yaduwa kuma zai ci gaba da ɗorewa saboda shi ne addini na ƙarshe da babu wani addini da za a sake kawo wa mutane shi a duniya sabo annabci ya tsaya to kaga in har annabci ya tsaya babu wani annabi da za a sake turowa to lalle za a samu tsare wannan addinin ta yadda zai je ga dukkan wani wanda zai zo ba daga baya saboda hujjar Allah ta tsayo a kansa saboda ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ba zai azabta wani da yayi laifi ba ko ya saba masa sai idan ya aika masa manzo to wani al'umma ita ce al'ummar ƙarshe babu wani manzo da za a sake saba aiko mata to ya kake tsammanin cewa addinin da Allah subhanahu wataala zai mata hujja da shira da gobe kiyama an bar shi ya tarwatse ya lalace Allah ya bar shi ya lalace kawai zanto kowa zai iya shigar da san zuciyarsa ba tare da an samu waɗanda su za su za su nuna abin kurakuransa ba ko su nuna ƙairayinsa ba zai yiwu ba to kaga wani ya zo ya ya ce ai duka hadisa annabi ingantattu guda 500 ne tak kaga tun daga nan ya kamata hankalinka ya tashi a hadisan annabi 500 shekara 25 yana zaune cikin sahabbansa sahabbansa suna da irin wannan tsananin kwaɗayin sauraron manzon Allah kawai abinda suka rike jimloli 500 jimloli 500 kaga wato abin abin zai baka mamaki wanda shi karan kansa tun da ya fara magana da littattafansa da rubuce-rubucensa hadisansa sun kai dubanni shi amma kuma da manzan Allah 500 ne kuma ita kanta wannan ruwayar da take cewa hadisansa 500 ne ruwaya ce fa mawdu'a ruwaya ce ta ƙarya ruwaya ce ta ƙarya da ita za a ɗauka kuma a doki dukkan hadisan manzan Allah a rusa shi da ita ruwaya ce wacce bata inganta ba cewa hadisan manzan Allah 500 ne shekara sama da shekara dubu musulmi suna bauta wa Allah da faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da malaman farko suka dawwana suka rubuta suka tace suka yi bayani yau kun ga dai yadda muka yi taka bayanin maganganun malamai kan hadisan tasbiya to duka hadisan annabi haka aka yi musu aiki duk ba a bar komai ba sai dai kawai rago ya kasa sani inda zai sani komai komai annabi an yi bayaninsu babu wani sabon da zaka zo ka ce ga wani bayanin da ba a yi ba shekara dubu ni yanzu zan yi muku shi saboda haka wanda ya san girman wannan addinin da darajar wannan addinin da mutunci shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san ba zai bar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da su tarwatse sama da shekara dubu mutane su ta dirkaniya ba su san addinin su ba Allah ba wani manzan zai aiko ba kuma ya ce sai ya fifita wani addini ya ɗora shi akan kowane addini hirahu aladdini kulle to ta ya za a iya samu zuhuri aladdini kulle idan ya zanto koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tarwatse sahabbansa sun zama mutanen banza makaryata tun daga kansu abu ya lalace kaga wannan alkawari da Allah ya ashe bai cika ba wanda musulmi ne zai zai yarda da wannan aqida cewa Allah bai cika alkawarin da ya tsare addinin ba dan ya bashi rinjayi ya zanto sahabban da suke gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk fitashi fadi tashin sa da shi suke yi shigi da ficin sa duk da shi suke a ce dukkan su sun zanto bara gurbi ba masu amana ba anya kuwa Allah yayi alkawarin zai kiyaye addini yayi masa wannan shirin ba zai yiwu ba saboda haka babu kofar da ta fi kowace kofa saukin rusa addinin musulunci kamar kofa ta shi'anci saboda rusawar daga can gindin abin za ta dauko daga can kokowa za ka ga muna rikici da yan bida'a su shigo da yan wannan bida'a su tusa ta addini mu ce babu yadda ba su shigo da wannan wanda da sauki ya yadda da asol din da do ake tahakum ila ilaiha ya yadda da sahihai ya yadda da sauran sunan ya yadda da almasanid ya yi da sauran duka illa iyaka kuna rigima da shi ne yana so sai ya shigar da wata bid'a kana cewa ba za ta shiga ba yana kokari ya lalubo wani abu ya kare ta amma wanda da zai dauko shi addinin gaba ɗaya tun daga tushe yake so ya sare shi ya kundume shi saboda haka kaga kai da shi ba ku da inda za ku tsaya ku yi tattauna babu abin da za ku tattauna a kansa shi kansa alkur'anin in ya tada balli zai ce shi ma sun yi barna tun da suwaye sai na umar shi ya kawo shawarar a tattara alkur'anin nan sai na abubakar ya sai na usman ya zo ya sake yi to iya so balli sai ce su ma duk alkur'anin ma bai daba to ka gaya min ta ina za ku fara babu to ka duba ka ga irin wannan hirsi ukba ibn amir yake cewa kanat alaina riayatul ibil zuwa fita kiwon raƙuma a ranar wato akan yana ya zagayo akan mu faja'at nawbati sai zagaye na yazo farawahtuha bi ashiyin sai na kora wannan wato na koro raƙuma bayan na kai su sun yi kiwo sai na dawo da su ƙarshen yini wato da yamma fa adraktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddith ina zuwa sai na iske annabi sallallahu alaihi majalisi a tsaye yana ba da hadisi yuhaddithu nas yana ba mutane hadisi fa adraktu qawlahu sai na samu maganar sa ta ƙarshe da na riska yana cewa ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu alwudu babu wani musulmin da zai yi alwala ya kyautata alwala wa ya ƙomu wa yi salli ya tashi ya yi salla raka'atai da raka'a biyu muqbilan alaiha bi qalbihi wa wajhi yana mai fuskantar Allah a cikin wannan sallar tasa da zuciyarsa da fuskarsa illa wajabat lahu aljanna face aljanna ta wajaba gare shi ci babu musulmin da zai yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu yana mai fuskantar Allah da fuskarsa da zuciyarsa a cikin wannan sallah face aljanna ta wajaba gare shi yace wannan naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ma ajwada hadhihi ci kai wannan fa'ida ta yi kyau ma ji magana mai sa wa mutum kyakkyawan fata wanda ita ce ake ce sunnatul wudu sai ya alwala ya tashi raka'a biyu fa nadartu fa idha umar fa idha qa'ilun bayna yadayya yaqulu allati qablaha ajwad a gabana inda nake tsaye a gabana wani yana sai da jeda ce ai abin da ya faɗa kafin wannan tafi wannan da yake shi ya zo daga baya saboda bai ji abin da aka faɗa gabanin wannan ba da ya ce ma ajwa da hadhihi sai na gabansa da ya ji sai ce ai abin da ya faɗa kafin ka zo ya fi wannan fanazartu fa'iza umar ina daga kai na duba sai daga umar ne yake mu magana kala ya ce ni ra'aitu hina ji'ita ji'ita hina inni ra'aituka hina ji'ita anifan na ganka sanda ka zo wato ya ga zuwansa a makare shi kuma ya tafi kiwon dabbobi ne ya ce ƙala abinda yanzu ya faɗa kafin wannan cewa ya yi maminkun min ahadin ya tawadda fayablugu fayusbigu alwudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a yace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin zuwanka cewa yayi babu wani musulmi da zai yi alwala ya kyautata alwalarsa ya cika alwalarsa sannan ya daga sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya faɗi wannan illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya face an bude masa kofofin aljanna takwas yadkhulu min ayyiha sha ya shiga ta kofar da yake so kaga wannan ya mafi wancan to da wancan ana magana sai ya yi raka'a biyu wannan kuma alwalar da ya gama kuma wancan ana maganar aljanna ta waje gare shi wannan kuma ana maganar ya dukulu min ayyiha sha'a sai ya zaba sau da haka kaga shi ukbatan mu'amir ya ji farkon ya ji ƙarshen hadisin shi kuma umar ya ji wani hadisi gabaninsa to kaga shi yasa aka ce an umar ba ce an ukbatan mu'amir ba saboda hadisin umar ne ya ji shi shi ukba ya ji shi ne daga umar ibn al-khattab to haka sahabbai suke ruwayar hadisi daga junansu wannan ya ji abinda wancan bai ji ba sai ya gaya masa lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh